أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da wannan lokaci mai tsada mai albarka da Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan wuri a garin tawa kenan don gabatar da takaitaccen karatu kan ilmi na mustalah alhadis ilmin mustalah yana da sunaye daban-daban waɗansu malamai za ku ga sun yi littafi akan sun samai ulumul hadith waɗansu kuma su samai usulul hadith wasu kuma su ce mustalahul hadith duka wannan ana kiran shi ikhtilafut tanawwu' ba ikhtilafut tadad ba ya an ka ce ikhtilafut tanawwu' lafuzan malamai su bambanta amma ma'ana abinda ake son a cimma ɗaya ne siyasa ya ce usulul hadith jam'i ne al-asl aslin hadisi in kuma an ka ce ulumul hadith ilmin muka na hadisi duk da yake cewa malaman lugha suna ganin cewa masdar ba a yin jam'insa ibn malik ma a cikin alfiya ya kawo wannan wani atu bi masdarin kathira faltazamul ifrada wa tafkira ya ce a cikin larabci larabawa sun yi na'at da masdar kathiran da yawa kamar yanzu in ka ce al'adlu adalci sai ka ce fulanun adlun maimakon ka ce adilun wanda bai jin larabci ce a'a adilun ya kamata ka ce a'a lil mubalagha aslin shi zu adlin ne sai ka ce adl to sai suka ce ba a yin jam'i na mastar ji malaman basra amma malaman kufa su sun tafi cewa ana jama'ul masdar kuma ra'ayinsu shi ne aka fi ɗauka a yanzu saboda buƙatuwa kuma babban ma dalili saboda ya zo cikin alƙur'ani mai girma ai magana ta ƙari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنة الظنون جمع إننا الظن ظن يظن ظن كنا يا حلت أي جمع مصدر كما سكتي سبود بقاتوا يعني أنك علوم الحديث سبود إلم حديثي با غدابني كما هكذا زامو زو بياني مكونا waɗanda suka ce mustalahul hadith kalima ce daga sulhu ta samu asali sulhu an ce kamar an yi sulhu tsakankanin mutane to a larabci ana ƙara alif da ta'un a wani lokaci hurufun ziyada cikin ilmu sarf sa'altumuniha qatala ya kashe sai a ce iqtatala walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid to yanzu salaha abu yayi kyau to an ƙara alif da ta'un sai an ka ce istalaha amma larabawa sai suka ce a'a tun da sadun da ta'un sun fi zama kusa da juna a samun mata uwarta sai a mai da ta'un sai aka ce istalaha shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati bai ce wastabir ba kenan asalin wannan ta'un ta'un kun gane wannan da kyau to don an ce mai mustalahul hadith ma'ana abinda malamai suka yi istilahi akan shi suka yadda da shi in an ce usulul hadith asalin hadisi yadda ake bin diddigin sa don saboda a san ya inganta ko bai inganta ba in kuma an ce masa ulumul hadith saboda ilmin mukka ne daban-daban wanda suke haduwa su taru a cikin ilimin hadisi na an hankalta ma abuwa da mustalahat da kuma fusul masari kuma fahimta ba to shi ilimi yana buƙatar ta'arifi domin in an kai ta'arifin abu zai bambanta da saura shi yasa ke cewa at-ta'rif al-jami' al-mani' sun ka ce al-mustalah ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi wannan bayanai ne nake gabatarwa muqaddima kafin mushkicin karatu ilmun yu'rafu bihi ahwalur rawi ilmi na wanda ake gane halin mai riwaya wal marwi da abin da aka ruwaito ismul maf'ul kenan arrawi ismul fa'il ne al marwi ismul maf'ul dole sai ka san ilimin lugha sannan in ka shiga cikin shari'a wasu matsaloli ba za su taso maka ba amma in ka ce ka san tafsiri da hadisi da shari'a baka san lugha ba to kullum kana cikin matsala don da yaren larabcin ne za a iya kai ga fahimtar me ake so cikin shari'a shi yasa ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi ba a ce sai ka zan babban malami na lugha ba amma abin da kake buƙatuwa da shi cikin tafiyar ka ta shari'a ko tafsiri ko hadisi ya kamata ka san shi mun gane ko min haythul qabul war rad ta fuskar zaka karbe shi ko ba zaka karba ba wannan shine sa da'awa ta sunna ta yi karfi da masu yada kissoshi da maganganu na ƙaryace-ƙaryace za ku galibi duk abin da suka gada masu ke faɗi musamman kuma wannan fitina ta shigo tun farkon musulunci ba yanzu ba tunda yin ƙarya ga mutane ba wai wanzu sallallahu alaihi wa alihi sallam ba har da Allah ana mishi ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay to tunda an kai ma Allah ƙarya kenan magana ta rige ta kai ba wanda ba za a yi ma ƙarya ba kuma yi ma Allah ƙarya idan yi ma manzo sallallahu alaihi wa sallama ƙarya ya ce man ka zaba alayhi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisi mutawatir to yi ma Allah ƙarya ibn al-qayyim da yazo a cikin littafin sa i'lamul muwaqqi'in sai ya ce to saboda girman shi sai Allah ya hada shi da shirka a wuri daya قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يسا تفسيري yana da hatsari kwarai da gaske domin kana cewa ga abin da Allah yake nufi to in ka tashi gaban Allah Allah ya tambaye ka wace amsa za ka baya shi yasa kada mutum ya je ya yi kokari mun shigo cikin zamani mai fitina kwarai da gaske zamanin internet zamanin tv zamanin rediyo ababen da suke kai wato sako nesa kuma kasashe daban-daban to ka tuna in ka tuna cewa kana son a ganka kana jin daɗi to kuma ka tuna ranar da za ka tashi gaban allah da ba da amsa abin da ka faɗa inda ka tuna wannan da da yawan mutane da sun bakan su lahiya amma wannan fitina ta kai mu yau za ka ga mutum gidan shi ba mu ce ka kai karatu gidanka ba ya halatta amma mutumin da ya san ko ya ce a zo masallacin shi ba za a zo ba ko ya yi kokari ya ce a zo a yi karatu wajen shi mutane ba za su zo ba amma sai ya samu hanya tun da yana da whatsapp ya aza tabul gidan shi ya ce ma mata ta yi da numin mata ta yi tagadan na mai yana watsa abin da ya gada ba akwai hatsari eh don haka ai hattara malamai suke cewa alghunmu bil ghurmi alghunm riba bil ghurmi tana tare da asara yadda yadda mutumin da ya sami falala idan ya gabatar da aiki na alkhairi a cikin alkur'ani ko sunna to haka ne wanda ya ji ya yi banna ciki hwa to zai kwashe wannan hasara Allah kai mu da tsari yawwa shi yasa da awata sunna ta tsayu ne akan sai an tantance labari ba haka ne kawai za a zo a ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba wannan lokaci yanzu ya wuce ko ko fiqhu dan idan muka duba da duk abin da an kaga dama a ce hadisi da duk magana da mutum ya ga dama ya ce haram halat amma sai a tambaye ka ina dalili wannan ka'ida tana da muhimmanci kwarai da gaske shekul islam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin yace aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha maganganun da malamai suke faɗa ba na malamai muka yi ba amma yustadallu laha za a je a nemo musu dalili wala yustadallu biha su kan karan kansu ba dalili bane musa ko fahimci wannan maganar ba magana ce mai tsada kwarai da gaske to dan haka kakka zo duk abin da dama ka faɗa sai kuma isra'iliyat sai suka shigo ababen da aka rawaito daga ahlul kitab sun shiga cikin musulunci yahudawa sai aka tarwaitowa musamman game da abin da shafi ilimin tafsiri za ku isra'iliyat akwai littattafai guda biyu da nake son in ba yan uwa saboda duk wanda yake son yayi tafsiri ya samu littattafan guda biyu na farko wato al-isra'iliyat na dr al-zahabi zahabi wani mutum ne na kasar misra hussein zahabi ba wancan zahabi ba ɗalibin shekul islam ibn taymiya akwai kuma al-isra'iliyat wal mawdu'at na abu shuhba ɗan kasar misra dukkansu 'yan kasar misra ne to in ka samu waɗanda littafin guda biyu sai ka samu littafin da za ka yi tafsiri ka buɗe abuwa daidai ayoyi kowace aya inda an ka isra'iliyat sai ka rubuta isra'iliyat na wani a safha kaza isra'iliyat na wani a safha kaza ka samu crayon ko mu ce pencil domin shi zai taimaka maka kamar wannan kun gan shi duk lokacin da kake da wata fa'ida a littafin da kake tafsiri sai ka buɗe sai ka rubuta ta kun gani yanzu gashi nan kuna kallo fawaidikin suna nan rubuce da safha su da komai lokacin da zaka tafsiri da ka dauko a shafi kaza a littafi kaza an ce kaza dauko wadi zaka yi mun gane wannan saboda a tace su isra'iliyat kin zaka dauko su ne akwai ka'ida cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yace la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukaththibuhum wa qulu amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wannan shi ke karantar da duk isra'iliyat ga ku gaskata su ga ku karyata su a na hanka ce ga a gaskata ga a karyata sai ka ga magana aika mata ci karo da juna ko ba haka nan bane a akwai abin da ake cewa jihatul infikak ina kira zuwa ga ɗaliban ilimi kada ka zo kawai kana kwasan nasoshi baka hankalta mai littattafan tafsiri suna da malaman tafsiri littattafan sunna suna da sun kai sharha su akwai ka'idodi kuma da ake bi wajen fahimtar nassi kaka ce a'a kai ka iya larabci kawai hada za ka yi ko ku a'a ba ma larabci ba na yi faransai ko anglais na diwa na gani an kawo hadisi an faransai a ba mu ce duk abin da an kai traduction kuskure bane amma ba shi ke nuna ka fahimci nassi ba da an ka ce la tusaddiqu hal kitabu la tukadhibu wanda zai zo maka ya ce maka to kai ka jiya cikin hadisi dan qur'ani wai an ka ce ka a gaskata to ka a kareta su to ka za mu yi sai kai tsaye amma akwai wani abu ana kiran shi jihatul infikak malaman usulul fiqh suna kawo shi in an kaga nasosi za su karo juna akwai hanyoyin da ake bi a ga ta ina ne suka rarraba yadda za a hada su kenan bari mu ce da Hausa yadda za a hada su mun yi karatu a Sunna TV da ake kira EKS Sunna TV EKS hada nasoshi hanyoyin da ake bi nassi in zai ci karo da nassi a hada su akwai littafi guda biyu da ya ɗauka cikin wannan bangare saboda naga sun tattaro mafi yawancin mas'alolin da malamai suka tattauna akan su littafi na farko sunansa as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi sai da ya kawo shubha 1236 akwai kuma littafi sunansa daf'u ihamil tirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين cikin taimakon Allah waɗanda littafin guda biyu mun karanta su dukkansu kuma mun kai ƙarshe kuma an fassara su da yaren Hausa karatun yana nan saman intanet mai so ya koma cikin telegram a shafi na wajena zai gani wanda an rubuta darussan Abdulmalik zai ga waɗannan karatu ka haɗa na soshi da kasa zai kama su karatu 260 aka yi alhamdulillahi rabbil alamin to sai ka san yadda ake hadawa jihatul infikak la tusaddiqu ahlul kitab wa la tukadhibuhu ka a gaskata su ko a karyata su wanda magana sai ga kamar ba ta da ma'ana akwai wani malami ana kiransa ustazu doktor ahmad sa'ad al-khatib malami ne dan kasar misra ina ganin ya zauna saudiya akwai wasu baitutuka da ya kawo baiti ne guda biyu galibin waɗannan ka'ida guda takwas cikin su ake samun su in ka duba cikin wani littafi sunansa mafatihu tafsir zaka gane su wajen wa fit tanaqudi min ash-shuruti wahdatun thaman haka malamai suka kawo baitutukan wahdatu ash-sharti wal mawdu'i eh anan jihatul infikak in dan qur'aniyun ne shi bai da hadisi ba sai ka koma cikin alqur'ani sannan zaka kama shi sai ka ce to cikin qur'ani akwai wannan Allah ya ce ma a cikin suratul baqara a aya wata ba'u ma tattuji shayatin ala mulki Sulaiman wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma sharaw bihi anfusahum sai Allah ce lauka nu ya'lamu wa laqad alimu allamu lamul muwatta'a lil qasam ko lamul muwatta'a lil qasam duk ana cewa in an ce muwatta'a mai magana shine ya tauti'ata muwatta'a kamar itar kanta shin fida kanta an gane ko ta zo ne kenan lil qasam sun fidar rantsuwa ce ai wallahi laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya sai sihiri ya bada imanin sa ya karbi sihiri nan shine abin da ake nufi sai sai Allah ce ma lahu fil akhirati min khalaq bai da wani rabo ranar tashin alkiyama annakiratu fi siyaqin nafi tufidu al umum sannan min khalaqin an kawo min ana iya cewa walaqad alimu لمن اشتراه ما له في الآخرة خلاق أما شأنك من خلاق سيتهدى شيء الظهور إلى العموم إلى التنصيص على العموم تكار تأكيدي سي الله تي ولا بئس ما شروا به أنفسهم كون سي الله تي لو كانوا يعلمون دا سنة دا سني أن تبت موسى دا سني كما أن كوري موسى دا سني توشيني لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه أنت كده أكريا تاسو كما أنت كده أكسك تاسو كما قرآن ني ya za mu yi da wancan na ƙur'ani kaga dole sai ka san yadda ake yi sai an ka ce ilimin da an ka tabbatar musu daban ilimin da aka kore musu daban ilimin da aka tabbatar musu an turo manzanni sun yi bayani ƙarara tabbas manzanni ba ƙarya suke yi ba amma laukanu ya alamuna hina ya rauna al'azab ko hina ya tukurunan na domin akwai bambanci tsakanin kaji labarin abu da ka gan shi ko ku ka shiga cikin shi to lokacin da za su shiga lokacin da su samu ilimi wancan lokacin da wuta za ta kona su Allah kai mu tsari to da yace la tusaddiqu ahlal kitab kada ku gaskata su nan yana nufin kada ku gaskata su wala tukadhibuhum kada ku ƙaryata su idan suka kawo riwayoyin su matukan ku samu nassi wanda ya gaskata su ba ko ya ƙaryata su idan muka samu aya wadda ta gaskata wannan abin ko hadisi za mu gaskata wannan magana don saboda ƙur'ani da hadisi suka gaskata ta idan suka kawo magana wadda alƙur'ani ko hadisi sun ƙaryata ta sai mu ƙaryata ta ba ma shakka idan ba mu samu aya ko hadisi ba kan mu ce ƙarya ne saboda ahlul kitabi ba dukkan littattafansu suka canza ba yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wasu maganganu ne suka canza wasu ba su canza su ba kada ka je ka ƙaryata sai zamanto ka ƙaryata ba ka da dalili ka zo ka ƙaryata maganar Allah mun gane wannan da kyau Allah ya taimake mu to sai kuma suka kawo fa'ida ta ilmu mustalah suka ce huwa tanqiyatul adilla tanqiyatul adillatil haditha alhadithiyya shine a tace tanqiya daga naqqa yunqi tanqiyatan wa takhlisiha shi ma takhlis tacewa ne abu ya zamanto tsarkakakke mimma ya shubuha daga abin da yake cuɗanya shaba ya shubu cuɗanya min da'ifin na hadisi wanda yake da'ifi wa ghairihi da waninsa ga da'ifi ko maudu'i ga sahihi ya za mu yi murarrabi dole sai mun karanta wannan ilimin shi yasa karatunsa yasa da a sunna ta yi karfi a duniya domin babu tatsuniya babu ƙarya kafin mu ce wanga hadisin ya inganta sai mun tabbatar da ingancinsa kafin mu ce bai inganta ba sai mun kawo dalilai wannan shi yake nuna cewa muna ta ne ala basira kuma fiƙihun da za mu zo mu gina sai mu gina shi akan mi akan fahimta ingantatta domin ana iya faɗar mas'ala ta fiƙihu a kafa hujja da hadisin da bai inganta ba to kaga wannan mas'alar ta rushe ko ko wannan fahimtar ta rushe ko ko wannan hujjar da aka fada wannan hadisin ta rushe sai dai in wani hadisi za a karu ba sani ko mun fahimta ba an gane ko shi yasa malaman sunna yanzu sai kaji an ce ina hujja a wani malami yake ba da labari yake cewa wata rana ya ji zai sai wani littafi sai suka haɗu da wani malami ba zan faɗi garin ba sai ya ce littafin fiƙihu nake so sai aka ce akwai littafin fiƙihu sai ce ba ko ne iri ba wanda in an ka kawo mas'ala sai an kawo hujjoji da dalilai yana nufin sai an kawo aya ko hadisi ya ce kun san yanzu akwai shaggun yara in ka faɗa musu mas'ala sai su ce wai ba su yarda ba sai ka kawo musu hujja to me ne na dan dace ka bani hujja ko ba haka ba ai ba ina son ina son in zamanto na tahi ne akan basira cikin al'amari na nadi to shi yasa da awas sunna ta yi karfi duk wanda yake son yaki sunna ba zai iya ba domin bi domin an gina ne akan fahimta ingantatta sai an tace shi yasa waɗanda ba yanzu ba su yi karatun hadisin ba har waɗanda da ba sa karatun sun koma karatu wannan abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske yace to liyata makkana don saboda mutum ya samu iko minal istidlali biha kafa hujja da ita kun gani hadisi ana kafa hujja da shi qur'ani ana kafa hujja da shi amma malam maganar malamin fiqhu yustadallu laha za a ji ne a neman wata dalili li'anna al-mustadilla bis sunnati domin wanda yake kafa hujja da sunna yahtaju ila amraini yana buƙatar abubuwa guda biyu huma ga su wannan sharhi da muke bi muna kawo wannan muqaddima Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen shi yayi shi sai ce na farko thubutuha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a tabbatar da hadisi ya inganta domin hadisi ko ne zaman to an yi ittifaki akan ingancinsa malamai sun yarda hadisi ne ingantacce ko ya zamanto an yi ittifaki kan bai inganta ba sai a watsar da shi ko ya zamanto an yi sabani kan ingancinsa to in aka yi sabani nan muna da hanya guda biyu sai mu nemi dalilan waɗanda suka inganta mu nemi dalilan waɗanda suka ce bai inganta ba sai mu duba mu gani wanne za mu rinjaye ina gani ai fahimta ta hito a fili to a tabbatar da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine suke kira thubutun nas inji malaman usul fiqi nassi ya tabbata to yayin kai haka bata kare ba na biyu thubutu dilalatuha ana cewa dilala ana cewa dulala ana cewa dalala kakka jona ce dalala kace kuskure kakka jona ce dilala kace kuskure kakka jona ce dulala kace kuskure a'a wanga ilimi ne mai zaman kansa ana kiransa ilmul musallasatin lughawiyya ilimi ne na musallasat in an ce musallasat daga salasa ne su lafuzza su kansu sai an yi karatu su a cikin usulul tafsir da usulul fiqh in an ka kawo lafazi kalima sai a ce maka to cikin wani bangare ake sata domin kalimomi suna da wani karatu da ake yi kansu alkalimat ko mutabayi in ma an ta kuna mutabayina kada a isa musu mutabayina ko kushin mutaqariba ko mutaradifa ko mushtaraka mushtarak kuma akwai mushtarak almanawi akwai mushtarak allafzi akwai almushtarak almutadad sannan kuma akwai almushtarak bi maddatihi ko kuma almutawati ko kuma almushakkik ko kuma al-musallas duk kalma in ka ɗauko tana buƙatar wannan nawa kan riƙe ciki kaga an samu matsala to musallas bari dan fara da shi tun da shi ne muke karatu kan shi musallas kalima ce mai ɗaukar wasali kala uku su kuma ɓangare biyu suke akwai musallas al-lughawi al-muttahid al-ma'na akwai musallas al-lughawi al-mukhtalif al-ma'na akwai wanda wasalin shi ya canza amma wuri guda ma'ana shi daya akwai wanda ma'ana shi ta canza kaga in nace addalala ina nufin ma'ana in nace addilala ina nufin ma'anar abu in nace addulala ina nufin ma'anar abu asalin shi daga dallana abin da yake shiryar da kai domin abin da yake shiryar da kai zuwa ga ma'anar lafazi ka fahimce shi muttahidul ma'ana ne amma akwai mukhtaliful ma'ana wanda ma'anar shi tana canzawa misali kamar alƙastu alƙistu alƙustu in littafi bai da wasali sai an ka zo ka iske a rubuta ƙafin sinun ta'o ya za ka karanta shi shin alƙastuna ko alƙistuna ko alƙustuna sai ka yi tsaye shi yasa wasu ɗalibai karatu su bai zurfi ba suna ɗaukar littafin bai da wasali kuma su karanta su fassara kaga sai a yi duhu cikin duhu sun mun bukumun wanda yake so in shirya da mutane shi kanshi bai sani ba tunda an ka tambaye ka shin alqastu na ake nufi ko alqistu ko alqustu ya zaka yi sannan meye ma'anar su ka koma kame kame kai kana cewa mutane ba su gane ba ashe kai kai na abba ka gane alqastu da fatha yana nufin zalunci Allah ya ce wa ammal qasituna fa kanu li jahannama hataba alqistu yana nufin adalci kasra ɗaya ta ba Allah ya ce wa nada'ul mawazin alqista li yawm alqiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a alqustu yana nufin turaren wuta kaka kun ga akwai matsala misali na biyu alqatru alqitru alƙuturu shi kenan littafi bai da wasali ka zo ka sami shi alƙaturu yana nufin ɗigo na ruwa alƙituru yana nufin baƙin ƙarfe wa asal na lahu wa ainihin ƙitar alƙuturu kuma yana nufin nahiya ɓangare ya ma'asharar jindi wal ins إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا to an baka littafi bai da wasali cikin su wanne ne ake nufi sai ka dibi masu yakin tunda in ka san ma'anar ne zaka hanka zaka dibi cikin su wanne ne zai iya shiga to in babu fa in baka sani ba wace fassara ce zaka yi kuma wace ma'ana zaka ba mutane ka shiryar da su shi yasa dole ɗaliban ilimi idan musamman wannan zamani da rigima ta kabri ba muna son ne mu yi rigima da wani ba ba muna son mu rinjayi wani ba a'a mu gane gaskiya mu yi aiki da ita mu cire gaban Allah don haka kada ka kuskurantar da wani ba tare da kai ka tabbatar da kuskure bane ko ku tattauna da shi in ma kana da wayar sa ku tuntube shi ka kira shi ku zauna ku tattauna ko ta waya a tattauna in ma babu dama haduwa a tabbatar da abin nan daidai ne in kai kai abba ka fahimta bai ganar da kai in shi yayi kuskure ya fito ya mutane bayani kuma ba dole ba sai ya kira sunanka don shi wani so shi kai in ya nuna maka kuskuren ka ko ka gane kuskure na to ko ka ce wani dan uwa ya tunatar da ni sai ce ka jiya son shi kai sai an ce wani dan wani dan gari kaza dan jiha kaza ya kire ni ya nuna min nayi kuskure sai ce alhamdulillah wai shi gane kai idan yana kuskurantar da mutane zai samu kima da daraja a gane yayi karatu wannan kuskure ne malamai da suka yi ma Allah aiki Allah ya ɗaukaka su ba kurakuran mutane suka nema ba ka kai ka diba cikin littafin إحياء السنة وإخماد البدعة من الشيخ الإسلام أحمد بن فودي ورحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين karshen wannan littafi ya kawo bayani ya ce ba ya yi wannan littafin bane don saboda ya bi kurakuran mutane a bayani ne na addini ya kawo haka in muka dubi manya-manyan malamai musamman imamu shafi'i ɗalibin imam malik ne ya yi karatu gari shi imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a dalibin Imam Shafi'i ne yayi karatu gare shi amma sabanin da sun kai majuna ba da su saba majuna bane don saboda su saba majuna ba haka nan bane kowa zai yi ijtihadi ne gurgurdon inda fahimtar sa ta kai shi dan haka neman kuskuren wani don ka nuna kurakuran malamai ka samu daraja wannan ba shi ne ka samu daraja ba yi ma Allah aiki in Allah ya tashi ɗaukaka ka lokacin da ma Allah ya tashi ɗaukaka ka wallahi wani lokaci sai ka mutu kuma dalili na ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alalamin dhurriyatan ba'daha min ba'd wallahu sami'un alim idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim mata Imran ba annabi ba ce tun da zance mafi inganci babu annabi cikin mata to ba annabi ya sai dai in bannata za a yi kamar yadda wata da ake kira soja ta zamba annabiya bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam soja ake kiranta akwai musailamatul kazzab shi bayan zan annabi an ka zo da sojoji za a kabrawa su da yake yana da wayo sai ce to ke har ka ga dutta muta ke ba annabiya shi ba annabi don ni ban cewa ni ba annabi ko ne jira cikin annabi ci to a haɗu ai aure sai sun kaɗu sun kai aure da ba annabiya ta ƙarya da ba annabi na ƙarya sai sun ka haɗa rundunarsu shi yasa wani sha'ir ya ce ya ce abin nan wa adhat anbiya'ullahi adhat nabiyyatuna untha adhat nabiyyatuna untha natufu biha wa adhat anbiya'ullahi dhukrana annabawan Allah da suka bayyana wa duk tarihin da muka ji a maza na yace amma mu ga mu da annabiya wace muna kewayenta kaga akwai hasara cikin wata tafiya an gane ko to don haka da Allah ya ambaci uwan Maryam a cikin alkur'ani ba lokacin ta kiraye ba amma da ta yi ma Allah aiki sai Allah ambace ta cikin littafinsa mafi girma to yi ma Allah aiki shine ke ɗaukar da wanda ya so kuma ilimi ba shine shahara ba shahara ba ita ce ilimi ba mutum na iya shahara ma bai da wani ilimi mai yawa mutum na iya babban malami na duniya kuma duniya ba ta san shi ba sai daga baya in Allah ya sa rubuta wasu wallafe wallafe ko ɗalibansa wani kuma Allah na iya bashi ilimin kuma ya bashi shahara ganin dama ce da ta Allah Allah ya kyauta to subutu dalalatiha alal hukmi ma'anar nassi ta tabbata akan hukunci yana yiwuwa nassi ya inganta amma ma'anar da ake son a fitar karkashin nassin ba ta tabbata ba domin nan kamar za ka yi rabtu ne bainan nassi wal mas'ala الربط بين النص والمسألة in an ka ce ga wani abu ya faru to nassi za ka ɗauko ka ɗora don ka fitar da hukunci to yana yi wa haɗin da kai yi bai ba wani mutum aka tambaye shi ya halatta a yi rawa ya ce ƙwarai ko rawa kan in an kai sai an gashi hujja ya ce Allah ya ce Allah ya ce a cikin suratu sa'ad urkud bi rijlika hadha mughtasilun baridun wa sharab ka buga kasa ka doki kahonka ka bugi kasa yace to dama masu ramin ne suke yi ai kafa za aka doka a buga ta ga kasa ku ta ku tarawo kaga ai ayat ta tabbas ba mu shakka kan ayat amma abin da ya faɗa cikin ayat babu shi ba gaskiya bane to wannan shine abin da muke buƙatar ɗaliban ilimi su rinka bi a hankali nafsi kasancewa shi ya inganta daban kuma kasancewa shi mas'alar yana magana a kanta ko ko yana gaskatuwa a kanta daban in ba haka ba sai zaman to za a tashi baran baran ba za a gane juna ba Allah ya taimake mu to malam yace fa takunu al-inayati bi sunnatin nabawiyya amran muhimman wanda yake nuna kula da sunna al'amari ne mai muhimmanci kwarai da gaske li'annahu yanbani alaiha amrun muhim domin akwai al'amari mai muhimmanci da yake ginuwa a kanta wa huwa ma kallafa Allahu bihi ibad abinda Allah ya kallafa ma bayi min aqaid na aqidu tunda a cikin sunna akwai bayani na aqida wa ibadat da ibadodi wa akhlaq da dabi'o'i wa ghairi zalika da wani wannan an gani ko malam ya ci gaba da cewa wa thubutu sunna ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadith cewa sunna ta tabbata ta inganta to yana da alaka ne da ilimin hadisi mun gane ko in yace yana da alaka da ilimin hadisi yana nufin kai tsaye domin in ka zo cikin littafin tafsiri zaka ga usulul tafsir zaka ga an keɓe bayani na sunna to ai kuma tafsiri dalili kuma saboda kaka je ka fassara aya da hadisin da bai inganta ba in ka je cikin usulul fiqh zaka babi na sunna me yasa suka yi wannan saboda kaka zo ka kafa hujja da dalili akan mas'ala akan hadisin da bai inganta ba akwai wani littafi sunansa dirasatun fi usulit tafsir littafi ne wanda yana muhimmanci tunda wanda ya yi shi dai dan afirka ne kuma ana iya samun shi da gaugawa shi sani ba da misali da shi Profesa kabir yunus wani malami ne da yake asalinsa mutumin kano ne ya karantar a jami'ar islamiyya ta sa'i ya kai shekara goma a can yana karantarwa daga baya ya koma najeriya ya yi taƙa'ud abin da suka ji ta ka'ud daga ka'ada ne an zama na suna nufin retreat ina ganin yanzu a jami'a ta jigawa suka ɗauke shi malami ne wanda yana da rubuce-rubuce kwarai a ilimin tafsiri kuma yana samun dacewa a cikin tafsiri da ulumul qur'ani gwargwado yana da rubuce-rubuce wannan littafin ya da ya zo baya bibin bayani kan sunna ya faɗi waɗansu fuskoki sun kai fuska goma sha wani abu in bambanta ba waɗanda ta wadda sunna take da alaƙa da alƙur'ani mai so sai ya samu wannan littafi ka tura kano a samu muka wannan littafi ya zamana a nijar ya yi tafsiri sai dai ba amfana da shi sosai ba wajen jami'a saboda galibi wani lokaci ba musamman manyan malamai ba sai ya zo ya yi tafsiri sai ka iske mutane yan kwarori ne ke zuwa har ya ƙari ya koma yan kaɗan yanzu gashi ma in ba da na ɗauko tarihin shi ba ko a yi mai ba kowa san ma ya taɓa zuwa ba amma jami'ar islamiyya a wancan lokaci shekara biyar ba sa ƙara maka amma shi da ya te kano sai da shugaban jami'a ya bi shi har gida ya dawo da shi ce don allah mallan a ƙara mana shekara biyar ina fata ana fahimta ta to yana daga cikin abin da ke kira zuwa ga ɗalibai musamman na afirka da yankunan mu mu yi kokari mu san malaman mu na da da na yanzu da sun kai rubuce rubuce mu san littattafan wajen mu shi ma yana da muhimmanci za ga galibi muna ta kokarin sanin littattafan waɗansu yankuna ba laifi bane amma na yankin mu sai ka iske ga littafi mai muhimmanci wanda ana iya karantar da shi amma ba mu sani ba na fata na fahimta ta na da da na yanzu in muka duba musamman Sheikh Al-Allama Abdullahi bin Fodiyo kanin Sheikh Uthman bin Fodiyo rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yana daga cikin wanda suka rubuce rubuce kwarai da gaske a fannoni daban-daban kuma littafansa ko a kasashen larabawa sai an bincika fannoni daban-daban ya yi wallafi wallafi amma ba kowa ya san su ba cikin ilimin hadisi yana da baiti dubu da ya rubuta yadda imamu yadda imamu suyuti ya rubuta alfiyatul hadith shi ma yana da alfiyatul hadith yadda abin nan imamu al-iraqi ya rubuta baiti dubu shi ma yana da su wa ya san su cikin ilimin tafsiri yana da miftahul tafsiri baiti dubu ya rubuta cikin ilimin hadith tafsiri usulul tafsir cikin ilimin sarf ya rubuta baiti dubu hisnul rasim fi ilmi tasrif yana da rubuce-rubuce daban-daban tafsiri yana da diya'ut ta'wil fi ma'ani tanzil da ya rubuta shi aka ga yana da yawa ba kowa ke karanta shi ba sai ya rubuta littafi na biyu yayi ikhtisarin wancan kifayatu du'a fa'is sudan mujalladi biyu ne wancan kuma diya'ut ta'wil mujalladi hudu ne a taba'a da nisani wanda Sheikh Abubakar Gumi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin yayi muqaddima akan tafi cikin cikin diya'ut ta'wil shi ko wancan kifayatu du'a fa'is sudan an samu su dalibai ina ganin 'yan najeriya ne yadda nake zato a jami'a ta ifirkiya ta sudan sun yi tahqiqi suka raba guda ɗauki izu 30 guda ɗauki izu 30 to don haka yana da kyau in kana son ka zan masani ba shi ne ka zan masani na wani yanki ba kawai a malamai na farko galibi duk inda littafi ya fito daga wani malami suna kokarin su san wannan yankin da haka ne suka yi ta tattara littattafai sai kaga malami ya yarayu a wani yanki karshen ta bai ma yi wa balaguro ba amma yana sa ana kama yin littattafan waɗansu yankuna sai ka kamar yara a yankin malam ya ce to wa thubutu sunna ila nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bil hadith li anna al qur'an nuqila ilaina naqlan mutawatiran qat'a shi qur'ani an cira mun da shi naqali mutawatiri shi ma qur'ani ai akwai riwaya shi wanda suke ai babu riwaya qur'ani wa ga baka yadda kaga hadisi na da sanadi haka ne shi ba Qur'ani ke sanadi to ba shi sanadin Qur'ani saboda karfin sa shi yasa ba a ma komawa galibi in ba masu ilmul qira'at domin nan yanzu an ce masu waɗanda suka san alqur'ani mutum miliyon zaka hidu in ka koma wancan zamani mutum nawa in ka koma haka kai ga asr na tabi'ina haka kai zuwa ga tabi'i tabi'ina tabi'ina sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jibrilu shi ko jibrilu ya karbo shi daga Allah shi ne sanadin qur'ani jibrilu ya zo da shi kenan daga Allah sai jibrilu daga jibrilu kuma ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko karantar da sahabbai sahabbai sun karantar da tabi'ina tabi'in karantar da tabi'ina har ya kawo ne sanadin qur'ani ke mun gane wannan to amma ta yace mutawatiran ba dukkan kira'o'i ne suke mutawatira ba intabihu akwai kira'at shadza akwai mashhura akwai wacece dukkan su in ka diba cikin al-itqan fi ulum al-qur'an na imam suyuti ya kawo bayani kan wannan akwai kira'o'in da sun inganta kira'o'i ne guda goma kira'a goma sun ka inganta muna abin da ya shahara gare mu kira'a bakwai haka ne ko ba haka ba saboda galibin malamai suna rubutu ne kan waɗannan kira'a guda bakwai ibn mujahid ya littafi akan qira'atu sab'a ibn ibn mujahid ba wancan mujahid ba ɗalibin ibn abbas cikin tafsiri kun san muna da matsala sai ka ɗauko magana ka watsa ma wani malami saboda sunansu sun zo ɗaya wasu malamai sunansu ko saiki wasu malamai sunansu ɗaya amma sun bambanta ilimi ne wanda sai ka yi binciken shi sai ka tantance musamman cikin ilimin hadisi za mu zo kan wannan za ka gani wasu malamai sunansu yana kusa mu bari ha'in mun zuciya mun gane wannan to kuma saboda hadisin da ya zo cikin sahihul bukhari na manzo sallallahu alaihi wasallam unzila alquran ala sab'ati ahruf qur'ani ya sauka akan haruffa bakwai wasu suka ce haruffan nan bakwai abinda ake nufi da shi akwai maganganu masu yawa kira'a bakwai a wannan ra'ayi mai rauni ne su haruffa daban kira'a daban kira'o'in qur'ani guda goma ne sannan ma waɗansu na ganin kira'o'in guda goma dukkan su ma cikin harafi guda na suke sauran haruffan guda shidda shafe su aka yi ba a yi karatun su ba daga baya an daina karatu da su ba sani kuma fahimta ba akwai wannan ra'ayi ka diba cikin al-itqan da kuma mabahis fi ulumil qur'an na manna khalil qattan malami ne na kasar misra wanda ya rayu a kasar saudiya ligima ta kabari tsakanin shi da gwamnati ya sa kai kun san da malamai da masu kuɗi da masu mulki ba a cika shiri ba saboda kowa shi na ji da kai ne shi ko shedan na abai sun ayi ma Allah aiki domin da waɗanda uku sun haɗe za a yi ma Allah aiki ba mu cewa dukkan su a ce mafi yawancin su in dai da masu kuɗi su kawo dukiyar su taimaka ma addini masu mulki su yi tsaye ayi adalci gwargwaro malamai su kawo ilimin su a karantar da al'umma ayi da'awa to me zai hana al'umma ta ci gaba amma sai shedan ya ce a mai kuɗi shi kuma gehe mai mulki kuma gehe mai ilimi kuma gehe to ya an ka fara kabrawa ko ne yana da magabata yana da mabiya aka sai kenan al'umma ta shiga yaƙi ke ko fahimta to sai sakai da can kasan misra eh saudiya ya ci gaba da gabatar da rubuce-rubucensa ina fata ana fahimta ta to zaka ga waɗannan bayanai ba kuma su kaɗai ba misalai ne nake bayarwa in baka misali littafi ɗaya ko biyu ko uku ba ke nuna daga nan ilimin ya tsaya ba a'a duk littafin da adda alaƙa da wannan ilimin in ka bincika a wannan babin tana yaya bayani kan wannan matsala sai ka ƙara kakka mai da ilimi ya tsaya bakin kai Ƙira'a tana da sharaɗi guda uku kafin ta zamanto ƙira'a karɓaɓɓa mutawatira fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi wa kana lirrasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa alquran fa hadhihi thalathatu arkan wa mahma yahtallu shartan fa'taqid shududahu lawannahu fi as-sab'a ibn al-jazri shaykh al-qurra muhammad bin muhammad bin muhammad ibn al-jazri da ya zo cikin littafinsa tayyibatun nashr sai ya ce fa kullu ma wafaqa wajhu nahwi qira'a in ana son ta inganta ga sharadi na farko a san ta dace da wata fuska ta nahwu duk qira'ar da ba a iya i'rabin ta babu wata hanya wadda za a iya i'rabin ta to ba qur'ani bace dan Allah ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyya shi ko duk abinda Allah rabci ana iya i'rabin shi wa kana lirrasm ihtimalan yahwi kuma ya zamanto rubutun da sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi yana iya shiga ciki saboda lokacin da sayyidina Uthman radiyallahu anhu ya hada Qur'ani hada Qur'ani kala biyu ne akwai hada Qur'ani na zamanin sayyidina Abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka rubuta alqur'ani a da akan duwatsu duwatsu irin na da wanda ake fekewa da kuma fata da sauransu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya bar duniya ba haɗa ƙwa'ani wuri ɗaya ba. Shi na nan dai rubuce, sai aka ga ya kamata a haɗa shi. Sai na Umar yana daga cikin wanda ke da wannan ra'ayi sai na abubakar radiyallahu anhu bai gamsu da wannan shawara ba don ba za Allah sallallahu bai aikata ba. Amma dai ya ci gaba da nuna mai alkhairi ne har Allah ya sa ya gane alkhairi ne aka yi. Ko ba haka ba? Waɗanda ga cewa bid'a ne. Ya za a iya ce haɗa Ƙur'ani bid'a ne? saboda sun so a ce akwai bid'a hasana akwai bid'a sayyi'a a duk abin da ya zama to hasanan to ba bid'a bane mun gane wannan kuma akwai bid'a lughawiyya kamar yadda sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi suna kafa hujja da wannan da an ka hada mutane akan limami guda yayi musu sallah da a cikin azumi sai sun ka ce to ai bid'a kaje sayyidina Umar ya ce ni'matul bid'atu hadhihi bid'a ta a'a yin sallah da mutane ta tarawihi tare da limami ai manzo Allah sallallahu alaihi fara shi daga baya mutane ba sa yi shi sana umar ya kamata a dawo don haka ni'matul bid'atu al bid'a lughawiyya yake nufi ba bid'a shar'iyya ba don ba bid'a shari'a in an ci ma abu bid'a shari'a to ba aiki da shi bai da kyau da suka hada shi ba dan babu shi ba a kanun mutane akwai shi a kai don da wannan ilimin na za a hada shi asalin qur'ani ma asalin ba rubutu bane shi asalin qur'ani karatu ne don manzo Allah sallallahu bai yi rubutu ba kuma bai iya karatu rubutu ba wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutu bi yaminik asalin qur'ani al-maqru'una shi wanda ake karanta shi da asalin qur'ani wancan rubutun wasila ce ta kiyaye hardaki so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati sunnati al-khulafa'i ar-rashidin ah addu alaiha bin nawajid to tunda ya ce abi sunnarsu to zai sai na abubakar da umar yasu abu ana ce mai bid'a sannan kuma cikin alqur'ani Allah ya kira alqur'ani alkitab yace zalikal kitabu la raiba fihi duk abinda an ka kira littafi ba takardu ne rarrabewa takarda can takarda can sunan su waraqat ana game su kaf kamar hakuran kada sun za alkitab to Allah ya kira shi alkitab dan me zaka ce bid'a ne babu hujja to sai aka zo zamanin sayyidina Uthman radiyallahu an aka samu matsala Fadhaifa ibn al-Yamani ya ce sayyidina Uthman adrika hadhihi al-umma kai kokari ka rishiki al'amarin wannan al'umma kada ya zamanto irin abin da ya faru ga ahlul kitab ya faru gare mu an tafi yaki wanga ya karanta da wanga kira'a wanga ya ce kuskure ne wanga ya karanta da wanga kira'a wanga ya ce kuskure ne yace to ayi kokari a hada mahaddata Qur'ani a tabbatar da an yi rubutu na alkur'ani akan kira'a wasu ka ce to kira'o'in nan guda goma sai aka ɗauki harafi guda aka rubuta kira'a goma da shi wasu ka ce a harafi bakwai ne aka haɗa kira'a da shi shi yasa in ka ɗauki ƙur'ani yanzu sai ka ga rubuta ma bin rasmil uthmani uthmani yake nan rubutun da sayyidina usman radiyallahu anhu aka rubuta alkur'ani ina ganin guda malamai sun yi sabani wasu ka ce bakwai aka rubuta ina ganin ko shidda ne wasu ka ce biyar ne tsakanin dai wasu ka ce shidda ko bakwai ko biyar shidda guda aka tura shi makka qur'ani guda aka bar shi madina ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam guda aka tura shi kufa guda kuma basra ko ba haka ba guda kuma aka tura shi ina ganin misra ko bagdad almuhimmu dai aka tuttura alqur'anai wurare daban-daban waɗannan alqur'anan guda bakwai din ko shidda ko biyar dukkan su sun bata rubutun Uthman guda ɗaya a akwai yanzu. Shina ina. Haka ɗai, ci duhu, wai yace shina Madina saboda ya fahimci wani. Bai Madina kuma bai Makka. Bai ma ƙasashen Larabawa. Shina Turkiyya. Ƙasar Turkiyya. Kun san ƙasar Turkiyya ƙasa ce wadda ta yi jagorancin ƙasashen musulmai. daular Uthmaniyyar Turkiyya. To lokacin da kafital ta koma can ita ce ƙarshen daula ta musulunci wadda turawa suka rugusa wadda take da sunan khilafa a alif da 923 zuwa alif da 924 to ƙura'anin yana can to da suka ga ana iya samun iskali ko matsala tunda turawa makiyan Allah na wani na iya zakkuwa daga yawon shakatawa hiriyo da isansi ya kunna mai wuta ta fuskar tarihi musu Allah ya tsare Qur'ani amma ta fuskar tarihi wannan abin yana da kima kwarai da gaske sai suka sa aka yi photocopy shi da an kai photocopy manya manyan jami'o'i na musulunci na duniya sai aka yi ta tutturawa a aje guda guda photocopy akwai wani ya yi zama shugaban jami'a ta sayi dan kasar chadi ne ibrahim amin ake kiransa lokacin da ya je kasar libya ya biya da nuska guda na ganta da ido ina fata ana fahimta ta to wa kana lil rasmi ihtimalan yahwi shi ya jamu da wannan ya zaman to rubutun Usman yana iya daukar wannan da suka zo wajen rubuta maliki yawmiddin musa alif ba sai suka sa maliki yawmiddin saboda in ka zo da waccan qira'a ta maliki alif ne zaka kara kana lil rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwa al-qur'an kuma sanadinta ya inganta shi yasa sun ce bai ce ba sanadin ya zama mutawatiri an ka ce a nan yana nufin mutawatiri ne don sharadin kira su ta zama mutawatira ya ce to huwa alqur'anu shi za a kira qur'ani wa mahma yaqtallu shartun in sharadi guda abba a samu cikin waɗannan uku ba fa ataqid shududahu ka dauke ta qira'a ce shadda wa lawannahu fi sab'a ko da cikin qira'a sab'a an ka same shi mubalaga ce don qira'atu sab'a sun tabbatar da wannan to qira'at guda goma da suka inganta qira'a ta farko ita ce qira'a ta imamu nafi' waɗanda suka yi riwaya gare shi in muka ɗauki qira'at al-ashr al-kubra da as-sughra ya an ce al-kubra manyan qira'o'i as-sughra kanana ba ana nufi akwai qira'a babbara da karama a ana nufin wadda riwayarta ta fi rawi biyu sai ta zamanto kubra an hankalta ma yawan hanyoyin sughra kuma hanyoyin su zamanto kaɗan to riwaya ta nafi waɗanda suka yi riwaya gare shi qalun da warsh riwaya ta ibnu kathir ibnu kathir al-makki al-qari ba ibnu kathir al-mufassir ad-dimashqi ba ɗalibin shekul islam ibn taymiya shi kuma waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu bazzi da imamu qumbul sai qira'a ta abu amr ibn al-ala waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu duri da imamu susi sai qira'a ta ibnu amir wanda suka yi riwaya gare shi abdullahi ibn zakwan da hisham sai ƙira'a ta hamza wanda suka yi riwaya gare shi khalaf da khallal sai ƙira'a ta al'imam al-kisa'i an-nahwi kuma al-qari an-nahwi wanda suka yi riwaya gare shi wato imam duri shi imam duri yana tashi ƙira'a kuma akwai riwaya da yi ga imam al-kisa'i da abul haris ar-rida mun ji wannan sai ƙira'a ta takwas ƙira'a ce ta abu ja'far ibnu wardan da ibnu jammaz suka yi riwaya gare shi kira'a ta tara kira'a ce ta wato abin nan yaqub wanda suka yi riwaya gare shi rauh darwais sai kira'a ta goma ta khalafal da suke kira khalafal ashir wanda suka yi riwaya gare shi ishaq da idris to wannan kira'at al-ashr as-sughra kenan hanya biyu in ta wuce biyu hanyoyin daban-daban lakin su kira'at al-ashr al-kubra sune ibn al-jazri yasa cikin tayyibatun nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr mun gane wannan da kyau mukaddimomi ne masu muhimmanci saboda tattaunawa ta ilimi tana buƙatar kasa abin da ake magana kan shi gane ko imam shatibi da ya zo qira'atu sab'a ya bayani kansu imam ibn al-jazri sai ya zo qira'atu al-ash ya cika qira'a uku ya samu littafin suna ad-durra al-mudi'a shi ko imam shatibi gane ko shatibiyya gari ne ake kira shatiba a ƙasar spain kun san musulmi sun yi mulki a turai babbar daula wadda ita ce ta karantar da turawa spain ita kira andalus andalusi shekara 857 garuruwansu suna nan an kwace an maida su wurin yawon bude ido masallatansu suna nan wanda yake so Allah kashi spain ya kokari ya gani an gane ko to shatibi daga wannan gari ya hito shatiba shatibi kuma biyu ne wadanda suka shahara akwai shatibi mai wanda ya shahara a ilimin shari'a mai almuwafaqat wanda ya yi fice a ilimin maqasid shar'iyya ya kamata mutum ya karanta wannan littafi da kuma wata bahasi na takharruji na jami'a da aka rubuta al-maqasid shar'iyya inda Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ka'idodin shi aka ciro can kuma yayi tatbiqin su sai ka hada ta'silan wa tatbiqan mun gane ko imam shatibi baturi ne shi asalinsa tunda espanya akwai larabawa akwai ma bakaki akwai kowa lokacin da aka yi jihadi kusan aiki na musulunci in za a yi don allah duk wanda ya zo ana maraba da shi da kaga aiki ana keɓance waɗansu kuma an san suna da kyakkyawan niyya to ba aikin allah za a yi ba mu gaya maka mu gaskiya to imam shatibi sunan sa feru ar-ru'aini a ƙasar misra ya rasu hijira tana da shekara 505 kun san masu wayo in sun kaga kana da ilimi rike ka su kai inda an ka san darajar ilimi ba ka dagawa duk bala'in da za ka yi sai dai yalla dai dan barka ka sai wani wuri ka da duk abin da kake bukata sai an yi shi shi kuma ilimi yana jin daɗin inda ake mutunta shi koda baya samun abin duniya domin kimanta ilimi da malamai shi ke sawa ilimi ya haɓaka amma da ba a mutunta malamai ko da ana zuba kuɗi aikin banza ake domin waɗanda ake so sai karatun ba su muna fahimta ko da ya zo sai da suka zaɓi balaraba ta misra mai kyau wadda ko sarkin wannan lokaci yana da wahala a bashi irinta sai aka bashi aurenta suke cewa mai yi mata kitso take cewa da dai ya laita mijinki yana da gashi idon da zai ganin wannan gashi ta ce a yana ganin shi da irin zuciya basira da Allah bashi mun gane ko to sai ka sunayen ƙurra da garuruwan su da ruwa cikin su yake cewa jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalul qur'ana azban wa salsala faminhum budurun sab'atun qad tawassatat سماع العلا والعدل زهرا وكملا لها شوب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ومكة عبد الله فيها مقامه هو ابن كثير كاثر القوم معتلى روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا أبو أمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي أنه تنقلا وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا يتي فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت محللة هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد أنه تنقل وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل و وشعبة راوي وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا وحمزة ما أزكاه من متورع إماما صبورا للقرآن مرتلا روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقدا ومحصلا وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام فيه تسربلا لوى عنه أبو, عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق ولا طارق يخشى بها ولا طارق يخشى بها متمحلة baiti 1173 ya rubuta cikin ilmul qira'at kuma ka haddace su eh ka ba mata ka hankuri ka baka kwanje na wata shida eh yace wa abiyatuha alfun tazidu thalathatan wa ma'a mi'atin sab'una zuhran wa kummala وقد قسيت منها المعاني إناية كما عريت عن كل أوراء مفصلة to waɗansu sai suka sa waɗanda kirawo da suka inganta shi ko imamu shatibi makaho ne sai ya karanta wani littafi sunanta a taisir na imamu dani shi ko taisir ba waƙe ba ne sai ya ga mutane ba su iya haddacewa saboda abinda ba waƙe ba saurin mantawa ake yi galibi sai wanda Allah ya babai wanda yake iya rikewa to sai ya nazzama ya maida su baiti shi yasa yace wa fi yusri hatta yasiru rum tukhtisarahu fa ajnat bi aunillahi minhu mu'ammala sai qira'a guda uku wadda ibnu jizzi ya kawo yake cewa abu ja'farin an ibn wardan naqilun kadhaka ibn jammaz sulaiman dhul ula wa yaqub qul anhu ruwais wa ruhuhum wa ishaqa ma'a idrisa an khalafin tala mun ji wannan da kyau to da haka ɗaliban ilimi dole sai an dagi an san yadda ake tattaunawa a ilmance sannan abubuwa suke kyawu yace to li anna alqur'ana nuqila ilaina naqlan mutawatiran qat'iyan lafzan wa ma'ana lafazin alqur'ani haka yake daga wajen Allah ma'ana alqur'ani daga wajen Allah take ma'ana inda qur'ani ya fassara alqur'ani da inda manzo sallallahu alaihi wasallama shi ya fassara alqur'ani wanda ya zama to hadisi ne mutawatir wa naqlu wa naqalahu al-asaghir ƙanana sun karwaito shi min anil akabir daga manya al'akabaru mafi girma jam'in shi akabir al'asgaru mafi karamci jam'in shi asagir wa kazalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha ya ce to fala ya hataju ilal bahti an subuti shi qur'ani wanda ya zama to mutawatir bai bukata sai ya tabbata don tabbatacce na ba a tabbatar da kuma abin da ya tabbata ko ba ka nan bane sun ma'alam malam yace ka sani anna ilmal hadisi yanqasimu ila qismayn ilimin hadisi ya kasu gida biyu ilmul hadisi riwayatan ilimin hadisi na riwaya ilmul hadisi dirayatan ilimin hadisi na diraya riwaya yadda za a ruwaito shi a sanya inganta diraya wasu ilimin muka da suke taimaka maka a gane hadisin da yadda za a yin wato aiki da shi ilimin hadisi na riwaya shine yabhasu amma yunqalu anin nabi sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi abin da yake cirato abin da an karwaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam na maganganun da ya faɗa da ayyukansa da kuma halayen ayyukan da halayen rayuwarsa da kuma ma halittarsa an gane ko wa yabhasu fi ma yunqalu la fi naqli kenan nan yana bincike ne akan abin da an ka ruwaito amma ba akan naql ba shi ko wancan ilmul hadisi riwaya to yana diraya yana zancen yadda za a fahimta nafsi da yadda za a aiki da shi to ga dukkan alamu muqaddima ta canyi lokaci kinan za mu dan shiga hutu kaɗan sai mu zo mu shiga cikin littafinmu da izinin Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh